الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shine ya dace da ashirin da tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na ɗaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan sura suratul kafi wanda yau za mu fara ta insha Allah ta'ala suratul kafi aya ta ɗaya insha Allah um, kenan wannan shine darasi na farko ko tunda mun gama wacan sura suratul isra to arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
سورة الكافي أم سورة مكية mana tana cikin surorin da ake ce da su 'yan makka tana da ayoyi sun kai 110 kuma ɗaya ce daga cikin surori na alkur'ani guda biyar da allah ya buɗe da su da alhamdulillah a cikin alkur'ani surori ne guda biyar da allah ya buɗe da faɗin alhamdulillah ya yabi kanshi tabaraka wa ta'ala akwai suratul fatiha Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin akwai suratul an'am Allah ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur akwai ita wannan suratul kafi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja akwai suratul sabai alhamdulillahi الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة أكوي سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنهة مثنى وثلاث ورباع ولنا سورورين قدابي الدكان سوء الله يبودي سدى فدن الحمد لله وديات بتغريشي أم ita wannan sura suratul kafi a cikinta akwai wasu kissoshi masu ban sha'awa kwarai da gaske guda uku manya-manyan kissoshi wanda za mu tattauna a kansu ɗaya bayan ɗaya yau za mu fara da guda ɗaya kissar farko ita ce kissar ashabul kafi wato waɗannan mutane da suke shiga cikin kogo waɗanda suka bayar da rayuwarsu suka yi tasiriya suka yi volunteer fi sabili al'aqidatul islamiyya yara ne matasa samari waɗanda suka fita daga garurukansu don gudu da imaninsu da addininsu suka je suka fada cikin wani kogo a cikin wani dutse suka zauna lokaci mai tsawo a cikin wannan kogo suna masu bacci malamai suka ce kamar yadda ƙwar'ani ya faɗa shekara 309 walabi su fi kafihim salasa mi'atin sinina wasdadu tisa kaga 309 kenan baccin shekara 309 daga baya Allah ubangiji ya tashe su da ransu kuma bayan wannan mudda mai tsawo don ubangiji ya nuna ƙarfin mulkin da sarautarsa da ƙudurarsa da ikonsa na cewa idan ya kashe zai iya rayawa daman kafirai suna cewa bara a tashe su ba za'amal lazina kafaru allan yub'asu su ba za a tashe su ba Allah ce kul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima abiltum zalika ala Allah yasir to ga wasu anan duniya ba wai a lahira ba shekara 309 an tashe su kisa ta biyu shine kisa da zamu zo mu karanta kisa annabi Musa da shi da Khadir shine ba wai shi yake cewa halliru shi kuma ita kuma a cikin wannan kisan zamu ga irin yadda ake mana bayani dangane da muhimmancin tawadu'u da kankan da kai wajen neman ilimi abinda ɗalibin ilimi ya kamata ya sifanta da shi da kankan da kai da kuma irin labarai na gaibu wanda Allah yake nuna wa wasu daga cikin bayansa da ya zaɓa irin su khadir ɗin ya sanar da shi khadir waɗannan labarai amma bai sanar da musa wannan labarai ba ma cewa shi annabi Musa annabin Allah ne kamar kissar wannan jirgin ruwa da za mu karanta da kashe yaron nan da shi Khadir yayi da kuma zuwa da ya gina wata katanga da ta faɗi kissa ta uku a cikin surar akwai kissar zilkarnaini ita ma za mu zo mu karanta zilkarnaini wani sarki ne da Allah Ubangiji ya taimake shi ya karfafe shi da takawa da tsoron Allah da kuma adalci ya ba shi dama ya shimfiɗa mulkinsa a bayan ƙasa masharikul ardi wa magharibiha to za a yi bayani a kansa da irin abubuwan da ya faru a kan shi shi ma wannan kisoshi guda uku masu muhimmanci kenan da suka zo a cikin surar kafi sannan kuma akwai misalai kuma guda uku da Allah ya kawo misalai ne waɗannan bayan wannan kisoshi sai kuma ya yi amfani da wasu misalai waƙi'iyya mana abubuwan da suke faruwa kuma abin da suke shiga cikin zukatan mutane don Allah ya yi mana bayanin cewa ita gaskiya wato tsayuwa akan gaskiya da ci gaban gaskiya da kuma mutum ya zama mai gaskiya ba ta da alaka da dukiya ko mulki na sarauta mana mutum ya kokari ya zama mai gaskiya Allah ya masa taimako akan gaskiya ya riko da aƙida shine zai taimake shi ya zama mai gaskiya misali na farko an ba mu misalin wani mai kuɗi da yake ji da kuɗinsa a cikin surar da kuma talaka da shi kuma yake ji da aƙidarsa da imaninsa za a buga a gani da kuma kisan nan ta gonaki guda biyu jannatai ne da Allah ya faɗa misali na biyu shine Allah ya ba da labari akan misalin rayuwar duniya da abin da ke tattare da ita da abin da ke biyo bayanta na karewa cewa duk inda duniya take da kyau take da daɗin zama masu sha'awanta suna jin daɗinta to yalhaquha zawalun wa fana to dole ne za ta kauce kuma za ta ƙare dole misali na uku Allah ya buga misali akan girman kai da ruɗuwa da matsayi ta yadda ya ba mu labari akan yadda shedan ya yi girman kai ya ƙi sujada wa annabi adam alaihi salatu wassalam kuma ya ta buga mana misali yadda da ya kiye bi Allah din Allah ya kore shi daga aljanna ya haramta masa ita to waɗannan su ne kissoshi da misalai da suke cikin wannan sura mai albarka suratul kafi an sa mata suna suratul kafi ne saboda akwai mu'jiza ta ubangiji tabaraka ta'ala a cikinta kuma akwai abin da ya faru na harkar kaf din kogon akwai kissar ashabul kafi ko wato su mutanen da, da suka zauna a cikin wannan kogo Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wannan wato yabo ne a sana'ul kamil ma ta'zim wal ijlal lillahi alladhi anzala ala rasuli muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ana yabo ne ga Allah fadin alhamdulillahi din yabo ne ga Allah tabaraka wa ta'ala tare da girmama shi dan shine ya dauki nauyin saukar da littafi shine alkur'ani gaban sanan Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ni'ima a gare shi da kuma sauran halittu gabaki daya Allah ce walam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya shi ya zamanto wato akwai wani abu na karkata a cikinsa ba shi alkur'ani babu karkata a cikinsa la fi alfazihi wa la fi ma'anihi ba wai a cikin lafazansa ba haka kuma ko a cikin ma'anoninsa ba kwana ba karkata a ciki laisa fihi aibun wala tanaqud babu aibu a cikin qur'ani babu tanaqudi shine walam yaj'al lahu iwaja qayyiman qur'ani littafi ne tsayayyen littafi shi ma babu cin karo a ciki alqayyim wato tsayayye bai zamanto iwajan ba ana nufin mustaqiman laqtilafa fihi wala tafawut ba kun gaba kun baya a ciki wala ijaja wala maila anil haqqi babu karkata babu wato kaucewa daga kan gaskiya so Allah ya saukar da wannan littafi seti ne tsayayyen littafi ne miƙaƙƙen littafi ne shi wannan alƙur'ani liyunzira ba'san shadidan min ladunhu dan Allah yayi gargadi da wannan alƙur'ani ga kafirai akan ba'asan shadidan azaba ita ce ba'as azaba mai raɗaɗi mai tsanani daga gare shi ga kafirai ma'ana duk wanda ya kafirce da Allah to ƙur'ani yana masa gargaɗi da azaba innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu da sannu zamu jefa su mu shigar da su cikin wuta duk inda Allah ya magana akan kafirci zarginsa yake shine ma'anar wato yana bayani akan narkon azaba da zai samu kafiri wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat shi qur'ani littafi ne da yake bushara ga ainihin wato mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah hakikanin imani na gaskiya sannan kuma sifarsu suna ya'maluna salihat suna aikata wato ayyuka kyawawa kiran qur'ani yubashshirul musaddiqin bil qur'an alladhina ya'maluna al a'malis salihah yana yin bushara ga waɗanda suke masu gaskata alqur'ani wanda suke imani da alqur'ani kuma suke aiki na ƙwarai kula da wani abu nan gurin yan uwana kullum idan an zo ana maganan wato mai imani shi imani fa yana da tasiri ne idan ka yi aiki daidai da Allah ya innal ladhina amanu sai ka ji wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sun yi imani sun yi aiki na kwarai kai mutum ya zauna ya miƙe ce shi ya yi imani amma baya sallah ko kuma sallar bayan ta mai kyau ya yi imani baya azumi ko kuma baya azumi mai kyau ya yi imani baya son dukkan ibadu na da'a kasul jiddan akan ibada me amfanin imanin ka baka aiki babu so dole imanin sai ya haɗu da me da aiki yan uwana kuma ita wannan duniyar daman gidan aiki ce ba gidan zama ba ne ba gidan hutu ba ne wallahi duk wanda ya ɗauke ta gidan hutu ne to gaskiya yana cikin tashi hankali ko duniyar mun sha faɗa da kake neman ta duniya wannan da za ka ci ta da tsinke duniya da za ka gina ka hau ka ji daɗi ba wanda zai kwanta a gidansa kawai ta rinka zuwa masa sai ka wahala to ya za ka ka samu aljanna ka samu lahira ba tare da ka wahala ba to shi yasa kullum za ka yana cewa wa amilu salihat anna lahum ajran hasana ana yi musu albishir cewa suna da lada kyakkyawan lada kenan anna lahumul janna wa ma fiha minan na'imil muqim suna da gidan aljanna da abin da ke cikin ta na ni'ima tsayayyen ni'ima a cikin wannan aljanna din fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba zaka je ka tarar da ido abin da idonka bai taba gani ba abin da kunnenka bai taba ji ba abinda zuciyarka bata taba kyastawa ba kawai haka za ga abu kaga abu gashi nan kamar iri ɗaya amma sai ka dandana ka ga ɗanɗanin shi ba iri ɗaya ba ne komai akwai duniya fa ba daɗi ake ji ba jin daɗi yana gidan aljanna tunda can baka tunanin wai ka aikata wani abu na sabo ba bayan gida ba ciwon ciki ba zazzabi ba ulsa ba masassara ba kaza ba kaza duk abin da ka sani ko yawo ma ba a tofarwa ko kaki ba a yi ba tsuguno babu ka yi ta cin abu kurin yana yana bin jiki kawai Allah ya san yadda yake sarrafa shi kawai mana ai akwai wahala mala to waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai suna da lada kyakkyawan lada shine dai gidan aljanna malami Allah ya ce
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ماكثين فيه أبدا tunda an ce suna da ajaran hasana ko to aka fassara ajaran hasana din shine gidan aljanna to shine Allah ya ce su masu zama ne a cikinsa kalmar makifina tana nufin muqimina yani muqimina wato fi zalika na'im alladhi lan tihaa lahu wa lan qidaa su ne masu zama a cikin wannan ni'ima wanda bai da karshe baya karewa ni'imar aljanna Qur'ani yana bayani cewa duk wanda ya yi imani ya yi aiki na kwarai zai shiga gidan aljanna kuma zai zauna har abada Allahu akbar Allahumma ja'alna minhum samu a cikin su sannan Qur'ani wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada Qur'ani yana gargadi ga waɗanda suka ce Allah ya riƙi ɗa ma'ana yana jan kunne ga kafiran da suka danganta wa Ubangiji ɗa cewa za su samu azaba al'alim mai raɗaɗi imam al-baydawi ya ce khassahum bizikiri wa karrara al'inzara isti'izaman li kufrihim an keɓance su ne da ambato kuma ya maimaita gargaɗin nan da aka ce ƙur'ani yana gargaɗi don a girmama kafircin su na cewa sun danganta wa Allah da dan babban laifi ne ka ce Allah yana da da wa qalu ittakhadallahu walada sun ce Allah yana da ɗa Allah ba shi da ɗa laƙar ji'itum shay'an idda takadu samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada yace wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada wannan magana ta cewa Allah yana da dafa saura kaɗan ta rikito da sama saura kaɗan a yi ɓarin sama saboda muguwar magana ce ta kyakkece ƙasa ta yayyage duwatsu su rikito su faffaɗo saboda sun ce Allah yana da ɗa Allah ya ce bai dace ba Allah ya riƙi da bai dace ba bai dace ba ɗa gajiya ne ai da bukata ake yi da shi wanda ya da ai an bashi da ne dan ya taimake shi ai shine manufan ba da yayan to shi Allah baya bukatar taimako wani shine yake taimakawa wani shi yasa zan kul wallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض الله بيرك دابا shi ya faɗa ce bai da ɗa kuma baya so a ce yana da ɗa babu kuma wani Allah tare da shi shi kadai ne Allah kuma kana ma'ahu min ila inda ku akwai wani Allah ba shi ba suka zama su biyu to kenan kowane Allah za a yi warwaso la zahaba kullu ilahin bima khalaqa kowane kowane Allah sai ya ware abin da ya halitta ya ce ni na ja kaza ni na ja kaza tunda shi ma Allah ne kuma wala ala ba'du ala ba'd dole kuma wani Allah ya zama ya fi wani karfi tunda dole a samu babba a cikin su to babu Allah shi shi kadai ne sarki kwaya ɗaya ne tabaraka wa ta'ala so in zaka nema ka nema a wajensa shi shi kadai wannan yasa yan kirista suka halaka da suka ce Isa dan Allah ne kirsu yahudawa ma haka suka ce uzairu dan Allah ne wa qalat al yahudu uzairu ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah yace zalika قولهم بأفواههم, بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل su yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne kirista kirista da kake gani kiristocin nan su kuma suka ce isa dan Allah ne Allah ya ce wannan magana ce ta bakansu da suke faɗa magana ce ta baki ba gaskiya ba ne ba qauluhum bi afwahihim kuma suna kwafa ne suna kwaikwayar maganar da kafiran da suka gabace suka faɗa akan Allah ne to ya za ka ce wanda ya ce Allah yana da ɗa da wanda ya ce Allah shi shi kadai ne a ce wai duk ɗaya ne wai wayar wani wai taro ake ana kiran wai wasu wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai taron wai addinai taron addinai ko taron neman ƙuri'a haka ne mana ka kira wannan wani kirista ne katon kafiri ya tashi ya bayani a kira wannan malami ya yi bayani a kira wannan dan malamin jami'a shi ma ya bayani ana ɗauka ana gaya mutane Allah ya riga ya bambanta ya yi bayanin kowa fa ko ba gaba ne kowa ya san gidansu wallahi ba wanda bai san gidansu so ya za ka zo kana ƙoƙarin cakuda abin da Allah ya riga ya raba kana musulmi kana neman yardar waɗancan mutanen su ba su yadda da kai ba ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna nan gaba ma wani sai daina sallah idan neman yardar wasu kenan Allah ya gyara halin mu mattakhadallahu min walad dole ne musulmi ku yadda Allah ba shi da da kuma kar ku yadda da aƙidar da aka ce Allah yana da da shirka ne cewa Allah yana da da kuma kafirci ne so qur'ani yana gargadi ga waɗanda suka ce ittakhadallahu walada ya sake cewa malahum bihi min ilmin ba su da ilimi akan haka ay malahum bidhalika liftira' ash-shani' shay'un min al-ilmi asla wannan kirkira mummunan kirkira da suka yi wallahi ba su da wani abu na ilimi kwata-kwata da kakau suka fada walali aba'ihim sannan kuma iyayensu ma ba su da shi me Allah ya ce akram kallah na karanta ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim إن يقولون إلا كذبا الله يفدا wannan magana da suke faɗa ma lahum bihi min ilmin ba su da ilimi akai ba su ba ma wala li abaihim li abaihim li aslafihim magabatansu da iyayensu dukkan su gabaki ɗaya waɗanda suke koyi da su wallahi ba su da ilimi akan wannan akan jahala suke da dalala Allah ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalma da take fitowa daga bakin su ta girmama ay azumat tilkal maqalati shani'a kalimatun qabiha wannan magana mara kyau mummunan zance ma ashna'aha wa ma afza'aha mummunan kalma mara daɗi take fitowa daga bakin waɗannan mujirmai kai wannan kalma hiya fi ghayatil fasadi wal butlan ta kai matuka wajen barna da lalacewa in yaquluna illa kadhiba in yaquluna ay ma yaquluna ba komai suke faɗa ba inji Allah illa kadhiban wa safahan wa zura face ƙarya ne da wauta da kuma shaidar zo kenan faɗin cewa Allah yana da ɗa ƙarya ne so duk wanda yake wannan kuma makaryaci ne sai Allah ya ce me فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Allah ya ce fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim ko kai ka kashe kanka ne shine bakhi'un nafsaka ai fala'allaka qatilun nafsaka ya Muhammad wa maulikuha kamar ka kashe kanka kamar ka halakar da kanka ya Muhammad saboda bakin ciki da bashin rai saboda juya maka baya da suka yi da kau da kai da kin yin imani da kai da suka yi illam yu'minu bi hadha alhadisi asafa idan ba su yi imani da wannan hadisi ba ba su yi imani da wannan qur'ani ba kenan bakhi'un nafsaka asafan kenan kamar ka kashe kanka saboda bakin ciki da bacin rai saboda ba su yi imani da wannan alqur'anin ba Allah ne yake bada labari ya ga irin yadda annabaran su ya baci irin yadda ya shiga damuwa inda ya shiga wato hali na yanayinsa ya canja ya shiga shi kamar za ka kashe kanka saboda kana bakin cikin sun kisi imani da abin da ka gaya musu duk wannan bayanin da yake ta gaya musu suka isi imani suka isi yadda da shi sun kisi imani da alkur'ani sai ya shiga cikin hasara ya shiga cikin asaf ya shiga cikin damuwa kenan Allah yana nuna masa bai kamata ka nuna damuwarka da bakin cikinka waɗannan ba su cancanta ka tada hankalinka a kansu ba ka rabu da su in ba su yi imani ba ai yan wuta ne kawai wannan ayar rarrashi take yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce mai إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا sai Allah yake ba da labari wani abin da ya yi na ibtila'i inna ja'alna ma alal ardi zina lalle mu mun sanya abin da yake kan ƙasa ya zamanto kwalliya ne wato kwalliya ado na shuke-shuke da dabbobi da gidaje da ruwa da bishiyoyi da zinari da azurfa da ake fitarwa a cikin ƙasa wannan dukansu zina ne Allah ya ce kwalliya ce ga ƙasa kama zayyana sama a bilkawakibi kenan ya ce walaƙad zayyana sama a duniya bi masabiha wa ja'alna rujuman lishayatin wannan abin da aya take nufi cewa mun sanya ma'alal ardi zina abin da yake bayan ƙasa kamar kwalliya ce wasu suke ruduwa da ita kwalliyar duniya gidaje ma'alal ardi ne koguna bishiyoyi tekuna gonaki ababen hawa arziki duk ma'alal ardi ne ai zinatan sai ce linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun ba su wannan ne don mu jarrabe su linaktabirahum waye ya fi kyakkyawan aiki a cikinsu waye bai rudu da wannan ma'alal ardin ba waye kuma ya rudu da abin da ma'alal ard kenan duk abin da ka gani a bayan ƙasa jarrabawa ce wallahi Allah ya yi mata kwalliya idan mutum ya bi Allah to sai ya amfana da wannan kwalliya da Allah yi wa ƙasa ya hau kanta ya rayu ya hau abin hawa a cikinta ya je ya noma ya amfana da ita ya gina gida ya amfana da shi amma yana bin Allah kenan wannan jarrabawar roman duniyan bai ɗauke shi ya hana shi ya ba Allah ba amma ku tsaya ku yi tsim ku nutsu duk wanda ya halaka a duniya ma alal ardi ne ya halakar da shi abin da yake kan bayan ƙasa ne ya halakar da shi kwadayin duniya ne da rayuwarta da son dawwamarta da jin daɗi ɗazuma muke magana wasu suna cewa ma su bara ma a tashe su ba wasu magani suke a yanzu nan duk wanda ya bari ya mutu da wuri shi ya cuci kansa ka dage kai ta abubuwan da ba ka mutu da wuri ba haka suke faɗa so ku sani cewa duniya gaba ɗayan ci jarabawa ne shi yasa annabi ya ce ad-dunya mata wannan duniyar jin daɗi kaɗan ne gajeren jin daɗi ne a ciki amma ga shi dai muna ta faɗa sai dai ba ma iya ganewa kuma ba ma iya jure mata ta halakar da mutane da yawa ta ruɗi mutane da yawa ta ɗaga wasu ta dora su akan kumfa ba sani ba da kumfa ta sha iska ƙasa take yi ta ba wasu mulki suna ganin su ne komai ta jarabu wasu da talauci sai suke ganin sun rasa ta mutanen kwarai su ne wanda suka yi wa duniya saki uku wallahi wani ya ce na sake ki ɗallaktuki salasa tafliqat ya duniya na sake ki saki uku saki uku ba ni ba ki kenan ya ɗauka rayuwa a cikinta mai larura ne to kenan Allah ya jarrabe mu ne da ya ɗora mu akan wannan duniya kuma abin da yake kanta to ibtila'i ne linabluwahum ayyuhum ahsanu amala linaktabir alkhalqa ayyuhum atwa lillahi wa ahsanu amalan li akhiratihi dan mu jarrabe su mu ga waye fa bin Allah waye kuma ya ainihin wato kyautata aiki don lahirarsa me ya ce bayan nan wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza Allah ya ce wannan ƙasa ƙasa da aka ce muku ma'alal ardi ko ba akwai abubuwa akan ta ba mun faɗa to Allah ya ce wa inna la ja'iluna ma 'alayha mu inji Allah tabaraka wa ta'ala laja'iluna ma alaiha lalle wallahi sai mun sanya abin da yake kan wannan ƙasa din ya zama sa'idan ƙasar ta zama sa'id malaman tafsiri suka ce in an ce sa'id shine tsagwaran ƙasa babu komai a kanta shine sa'id shine sa'idan juruza ai sanaja'alu ma alaiha min az-zinati wan-na'imi sai mun sanya abin da ke kan ƙasa ɗin nan na kwalliya da ni'imomin da muka gaya muku su zama kaman karmami har sai ƙasar ta waye gari ta zamanto sa'idan juruza ƙasar da babu komai a kanta kwata-kwata ita ce wato sa'idan juruza Allah kuma zai yi wannan kwarai da gaske ta zamanto lana ba ta fiha wala hayata ba tsiro a kanta ba rayuwa da ta zama koriya shar yanzu ma Allah yana yi nan da 'yan watanni kaza damana za ta zo sai kaga ko ina kore in ka kalla ta sha ta koshi ta kumbura ta fitar da tsirrai an shuka an jira to wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza bayan wasu 'yan watanni kuma Allah zai mai da ita sa'idan juruza a nan duniya ya zama ƙasar ta bushe wannan ciyawar ta bushe don lokacin ruwan da yake zuba a kanta ya ƙare ta zama busasshiya to shine sa'idan juruza Allahu akbar to wannan a nan duniya ma kenan to haka yin an mutu Allah zai nade wannan ƙasar ya kawo wata yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taksha wujuhahum an-nar billah yace to zamu canja zamu mayar da kasan ta zamanto sa'idan juruza bayan da tana koriya shar zamu busar da ita ta zama ja ta zama karkab ba komai akanta duk inda kaga ciyawa to watakila ruwa take tsotsa a wani wuri ko kogi ko kuma bayi wannan aya ita ma dai rara shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda imam al-qurtubi yake ba da labari yace la tahtammu ya muhammad lid-dunya wa ahliha wa inna innama ja'alna dhalika imtihanan wa ikhtibaran li ahliha ya kai muhammadu kada ka rudu da wannan duniya da waɗanda suke cikin duniyar mu mun sanya abin da ke cikin duniya da abin da ke bayan ƙasa jarrabawa ne ga waɗanda suke cikin duniya faminhum man yatadabbaru wa yu'min daga cikin mutane akwai wanda yake tunani yayi lura yayi imani ya guje ta wa minhum man yakfur daga cikin su akwai mai kafircewa summa inna yawmal qiyamati baina aidihim sannan kuma ranar kiyama tana nan gaban su fala ya'zumanna alayka kufruhum fa inna sanujazihim kada ka yadda kafircin su ya girmama gare ka kada ka gigice akan kafircewansu da kin bin Allah za mu yi musu sakayya ranar tashi alkiyama sai ya bashi labarin ya tabbatar masa da cewa mutane in sun mutu za a tashe su a kiyama sai ka masa labarin ashabul kafi mai Allah ya ce أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Allah madaukin sarki ya dawo kai tsaye yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine farkon kissa ta farko kenan a cikin kissoshi guda uku da za ka kissatu ashabil kafi imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa saboda ɗaliban ilimi za su iya komawa cikin tafsirin ya kawo kissar mu za mu takaitu da abin da ƙur'ani ya kawo anan ba za mu shiga tafasil kisa din ba saboda yawa yawan su za ka ga akwai riwayoyi masu rauni to ya ce am hasibta anna ashab al-kafi al-kaf me al-kaf abin da ake nufi da al-kaf shine kogo shine ake ce da shi algar alkahafu algaru almuttasa'u fil jabali kogo mai fadi a cikin dutse shine alkaf to me arraqim akwai kalma arraqim a cikin ayar ko um, arraqimu wani allo ne da aka rubuta sunan nakin ashabul kafi din mutanen da suka zauna a cikin kogon da sunannakinsu da sunannakin iyayensu da dangantakansu wani allo da aka rubuta sunan shine arraqi am hasibta anna ashabal kafi warraqimi yanzu kun gane me kafu kun gane arraqim arraqim allo ne da aka rubuta sunannakin wato ashabul kafi abin zance mashuri akwai maganganu na malamai da yawa waɗanda suka yi faɗan arraqim ne wasu masu ce sunan gari ne wani gari ne wadda wannan mutanen suke ciki wasu ce kaza da sauransu yi maganganu da yawa amma asibta anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba karka zaci ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan kisa ta ashabul kafi duk da bakuntatta karka dauka cewa ita ce tafi ban mamaki daga cikin ayoyinmu mu amma ta zo kamar da su siga tambaya am hasibta ko kana zaton anna ashabal kafi war raqimi kanu min ayatina ajaba abun mamaki ne daga cikin ayoyin mu sai malamai suka ce abinda ake nufi la tazunnanna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam anna qissata ahlal kafi ala garabatiha hiya ajabu ayatillah karka taba tsammanin akwai abin da yafi wannan wannan karami ne a cikin ayoyin mu ma a duniya akwai ajaib a duniya akwai gara'ib wanda ya fi kisar ashabul kafi shi yasa imam mujahid ya ce a fasararsa a hasibta annahum kanu ajabu ayatina yanzu ya muhammadu kana tsammanin waɗannan kissar ashabul kafi da za a baka su ne suka fi ban mamaki cikin ayoyinmu ai kad kana fi ayatina ma huwa ajab minhum ai a cikin ayoyinmu ai akwai abin da ya fi su abin ban mamaki kwarai da gaske um, malamin tafsiri sun yi bayani cewa akwai wani sarki da ake ce da shi daga yanusu haka da suke faɗa shi ne mutane da aka ji suna daga yanusu ya bayyana a wani gari daga cikin garin rumawa ana ce da wannan garin tartus bayan zamanin annabi isa ne alaihi salatu wassalam shi wannan mutumi daga yanusu yana kiran mutane zuwa bautar gumaka kuma duk muminin da ya ƙi yadda ya bauta wa gumaka ya ƙi imani shi to kashe shi yake muminan wannan zamani suka shiga cikin ibtila'i da jarrabawa mai tsanani kwarai da gaske ba su taba ganin tashin hankali ba to kawai da ya kama kashewa ne ya dai ka dawo ka bauta gunki ya ya kashe ka ga wannan ke nuna mana cewa mutanen na daɗin nan sun gamu da jarabawa da mu ba gamu da ita ba yanzu mu fa yanzu kana da yancin da aka zo ka ce waye sai hana na addini na waye zai hana kai addinin ka kaga da nan dama dama su a wancan sarakunan su ko ka bauta wa gunkin ko a kashe ka haka aka yi ta fama aka yi wasu da yawa an kashe su akan wannan ga kisar asabul ukhdud ai kun karanta ga kisar da manzo Allah ya bada labari yace cikin waɗanda suka gabace ku fa kana fi man qablakum kana fi man kana qablakum wanda suka gabace ku za a zo da mutum guda saboda ya ce ya yi imani da Allah a ɗauko shi a kafe shi a tsayar da shi a ɗauko zarto ka duba zarto yadda yake yanka katako yana diddiga haka za a ɗora zarton na fi mifraqi ra'asihi a tsakiyar kansa nan inji annabi sallallahu alaihi wasallama za a yi ta yankawa ana cewa ba za ka bar imani da Allah ba yana cewa ba zan bari ba ba za ka bar imani da Allah ba yana cewa ba zan bari ba za a yanka shi sai an yanke kan nan jini yana zuba wanzu Allah ya ce haka za a yanka sai an datsa shi gida biyu rabi nan ya fadi rabi nan ya fadi ma ya sudduhu zalika an dinillah wannan baya raba shi da addinin Allah kuma fa akwai wasu alayi sun ga an yi wa wani irin wannan kai yaya in yau ne a ɗauko ɗan uwanka a gabanka a danna masa ƙarfe zarto ana yanka shi akan yaƙi ya ce shi bai yi imani da Allah ba yaƙi ya bar imani da Allah ya ka gani ai wani fakwana zai gaskiya ce ga wannan al'amari larura ta biyo ta kansa ko ba ka bane ba su saboda karfin imaninsu ba kaga suna da daman da mutum zai zai yi tawili ya ce shi kenan saboda kashe shi za a yi amma wallahi ba sa yadda ba sa yadda to ka hada da mutanenmu na yau mutum kawai wai kudu zai je wai zai je su sayan kaya ko zai je wata harka kudu kawai sai shiga mota arna na luxury bus nan kawai sa gajeren wando ya daura cross wai ai gwanda ka da sawu saboda rikicin addini ko wani abu zai faru a hanya ka ji fadan Allah ya saka gajeren wando ya abin da ya shiga cikin mutanen nan ya ɗauko yar sarƙarsa ta kuras ya rataya a wuya wai ko da wani abu zai je kai ya komo ka duba fa kai wani ma na ba da labari wai talauci ne dame shi garin ya toshe babu kudi babu ya rasa yadda zai ya zo ya ce to jama'a wallahi ko a taimaka min ko ridda wallahi tallahi ya ce ko a taimake shi ko zai canja addini wallahi shi ne wani bawan Allah mai imani ya ce to ba za a taimaka maka da ka riddakan wanda a taimake ka ya ce to inda ban dan na ce haka ba za ku taimaka min ba su muminan wannan zamani da suka ga fitinar ta yi yawa suka shiga cikin damuwa da tashin hankali suka tsorata wannan almalikul jabbar da qiyanus da ake fada haka ne suke kawo a cikin littafansu imamu al-qurtubi ya kawo zadul masir shi ma ya kawo da sauransu sai ya tura ya ce aje a nemo su duk inda suke aje a kamo su ka ji rashin mutunci kana cikin tsoro kana cikin firgici kana kokarin gudu kana koya kuma an tura ana neman ka sai ga su an kawo su ya ce ko ku dawo kuna bautan gunki ku zo kuna yanka abin yanka ga dagutai da gumaka ko in kashe ku suka tsaya gaba da gaba suka ce gaskiya ba za mu canja addini ba suka ce babu mu babu canja addini muna nan akan addininmu da imaninmu فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا suka ce ina ai ba mu da wani ubangiji abun bauta an ba Allah ba rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu ai shine ubangijin sammai da kasai kuma ba za mu taba kiran wani ba shi ba a matsayin Allah sai ce da su tab lallai ku yara ne kanana masu karancin shekaru za mu dan jinkirta ku mu bari mu bar ku zuwa gobe don mu ga ko za ku canja ra'ayi ko ba za ku canja ba ya ce suka ce shi kenan yana kyale su zuwa gobe din duk suka ruga suka gudu suka kama hanya suka tafi suka haɗu da wani makiyayi yana tare da kare a tattare da shi sai ya bi su gari ya waye suka ga ya za su suka shiga wani kogo suka buya shine aka ambaton wannan kogo din to shi wannan sarki sai ya bi su bai tsaya ko ina ba sai ya je wannan kogon suka tsorita suka firgita suka shiga damuwa saboda kar ya zo ya shigo sai wannan sarki ya ce ba kun shiga kogo kun ɓuya ba ku zo ku nemo abin gini ku toshe mun kogon don me don su mutu a ciki don su me su mutu a ciki ya ce hatta ya mutu fihi ju'an wa atasha ju'a yunwa da ishirwa ta kashe su shi kuma Allah ya ce to bari mu taimake ku sai aka jefa musu bacci suka yi ta bacci ba an rufe musu kowa don su mutu ba suka yi ta bacci har shekara ɗari uku da tara sannan daga baya Allah Ubangiji ya tashe su malam suna farka sai suka duba sai suka dauka kwana ɗaya suka yi ko ma rabin kwana ne suka dauka kawai kamar irin bacci ne na dare da aka saba ana yi kawai suka tura wani ya je sayo musu abinci sai suka ga ina ai abin ya canja ba irin yadda suka mutu suka gani ba ba a gane kowa ba to magana dai tana da tsawo ba isan nake so na kawo mana batun da ba qur'ani ba bai kawo tafasil din ba amma dai malaman tafsiri suna kawo imam qurtubi a cikin tafsirinsa ya kawo Allah ya masa rahama to shine a nan gurin Allah yake ba da labari ai yanzu kun ji abin da ya faru ko to shine Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama um um kar kai tsammanin wannan abin da ya faru na ashabul kafi wani abun mamaki ne da zai firgita ka a cikin ayoyinmu a cikin al'amuranmu akwai abin da ya fi wannan nesa ba kusa ba su wannan kenan to me Allah ya ce mana إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها na'am لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود
Allahu akbar ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال kalbuhum وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا na'am وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة na'am فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا نعم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا haka إلا أن يشاء الله Allahu akbar واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً haka قل الله أعلم بما لبثوا Allahu akbar له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا to Allah Allah ya sa lada Allah ba da lada kisa tana da tsawo ban sani ba gashi nan dai har zuwa nan gurin ban sani ba ko Allah kai mu sati mai zuwa zamu iya nike ta ko ta nike mu insha Allah so wannan dan kan na shiga cikin tsakiyar zancen kuma ana cikin labari a tsaya bari mu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tudu harshe Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin sun